نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الثامن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يضبهن عنها وأنا آخذ بحجز بحجزكم عن النار وأنتم تقلتون مني تفلتوا وأنتم تفلتون من يدي رواه مسلم الجنادب نحو الجراد والفراش هذا هو المعروف الذي يقع في النار والحجز جمع حجزة وهي المعقد وهي
وهي معقد الإزار والسراويل نعم الثامن hadisi na takwas a cikin wannan babe daga jabir ɗan abdullahi yardar allah ta ƙara tabbata a gare shi shi da mahaifinsa abdullahi ibn haram jabir ɗan abdullahi ya ce ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallama ya ce matsali wa matsalukum ka matsali rajulin auƙada nara Manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce misali na da ku tamkar misalin mutum ne wanda ya kunna wuta ya kunna wuta da yayi ta kama tana ci faja'al aljanadib sai aljanadib fari wal farashu da malam bude littafi shine malam batata sai suka shiga ya ƙa'ana fiha suna ta fadawa cikin wannan wutar wa huwa yadhubbuhunna anaha alhali shi wannan mutumin yana kore su yana kore su daga fadawa cikin wannan wutar yana kare su kada su fada wa ana akhidun bi hujazikum anin nar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace ni kuma nayi riko da kugun ku na kama ku anin nari ga barin fadawa cikin wuta wa antum tafallatuna min yadi alhali ku kuma kuna kubcewa daga hannuna kuna cewa sai kun fada cikin wannan wuta wannan hadisi al'imamu muslim ya rawaito shi wato al'imam abubakar ibn al'arabi al-maliki allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya ce wannan hadisi yana ɗauke da misali wanda yake da yawan ma'anoni da yawa wato waɗanda suke faɗawa cikin wuta daga cikin mutane waɗanda suke aikata ayyuka wanda zai jefa su cikin wuta suna aikata wannan ayyukan ne ba don wai saboda su fada cikin wuta ba ta hallakar da su suna aikata wannan ayyukan ne saboda sha'awa da burgewa kamar yadda su waɗannan fari suke zuwa su fada cikin wuta ba don suna fadawa ba ne saboda su hallakar da kansu a ciki suna fadawa cikin wuta ne saboda wannan hasken nasu yana burge ta yana burge su al-imam abu hamid al-ghazali yake cewa wato wannan misali na abin da ya shafi mutane da suke aikata abubuwan da basu dace ba kuma ma'aiki alaihi salatu wassalamu yana hana su aikata waɗannan abubuwan amma duk da haka ba sa dainawa ya ce su waɗannan mutane sun fi aswa wahalan sama da waɗanda suke waɗannan dabobin ne waɗannan wato aljaradin ne da aljanadib da alfarash waɗanda suke fadawa cikin wannan wuta wannan hadisi al-imam muslim ya rawaito shi aljanadib abinda ake nufi da aljanadib na haul jarad wato waɗansu abubuwa ne waɗanda suke misalin ƙwari waɗansu suka ce ma su ne hwara su ne aljanadib ɗin walfarashu shine kuma haza huwal ma'arufin ladhi ya ƙaufin nar wannan shine abin da yake sananne wanda yake fadawa cikin wuta shine malam batata walhujazu jam'u hujizatin abinda ake nufi da alhujaz jam'i ne na hujiza wahiya ma'aqidul izar was sarawil shine gurin da ake kulla jafto da kuma inda ake kulla wando shine tsatso to nan shine ake ce da shi alhujaz al alhujizatu التاسع عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال إنكم لا تدرون في أيها البركة رواه مسلم وفي رواية له إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسها يده بالمنديل حتى بالميم للمنذير حتى يلعب أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة وفي رواية له إن الشيطان يحضر أحدكم عند أحدكم أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه فإذا سقط فإذا سقط فإذا سقطت من فإذا سقطت فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من عدن فليأكلها ولا يدعها للشيطان التاسع حديثي نترى عنه دق جابر دان عبد الله يردل الله تقال تبتا أغريش شيد محيفنسا Jabir ɗan Abdullahi ya ce, Haƙiƙa ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam, amara bila'il asabi'i ya yi umarni da suɗewa ya tsotsi, imma mutum ya suɗe da kanshi, imma ya damƙa wa wanda zai suɗe mai idan shi ba zai iya suɗewa da kanshi ba. Idan ya zamanto yana da kwai mata, imma ya baiwa matar shi ta suɗe mai, idan yana da baiwa, imma ya baiwa baiwar shi ta suɗe mai, idan yana da kwai ɗiya in ma ya baiwa ɗaya daga cikin 'ya'yan shi ya suɗe mai idan yana da almajirai in ma ya baiwa ɗaya daga cikin almajiran shi ya suɗe mai da sauransu wasu hafa sannan kuma ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya yi umarni da suɗewa akushin da aka ci abinci a cikinsa idan tire ne bayan an gama cin abinci a suɗe shi idan kwano ne bayan an gama cin abinci a suɗe shi wannan kuma saboda wato mutum ya kore wa kanshi girman kai sannan kuma ya tufayatar da shi wato halayya ta tawaru wa ƙala ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yana mai sanar da mu dalilin da ya sa ya yi umarni da suɗewa ya tsotsi da kuma suɗewa turarruka mazala ce innakum haƙiƙa ku la ta daruna ba ku yi sani ba fi ayyi fi ayyi halbaraka wato a cikin wani abincinku ne wanda albarkar take ciki shin abincin da ɗan adam ya saka a cikin shi ne albarkar take ciki ko kuma a'a abin da ya ragowa a jikin hannayensa ya tsotsinsa shi ne abincin da albarkar take ciki ko kuma abin da ya saura a cikin wannan tire a cikin wannan akushi shi ne albarkar take ciki to don haka ya kamata wato a yi a kiyaye akan waɗannan dukkaninsu ga baki ɗaya saboda ya zamanto mutum ya samu albarkar wannan abincin da yake ci. wannan hadisi al'imam muslim ya rawaito shi wa fi riwayatin lahu a cikin wata riwaya ta al'imam muslim daga jabir ɗan abdullahi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce iza waƙa'atu luqmatu a hadikum idan lomar kowane ɗaya daga cikinku ta faɗi ƙas falya a hudaha ya ɗoke ta ya shafe ta kadda ya barta kamar yadda shashe daga cikin waɗanda suke wato takama da girman kai suke barin ta a ƙas ɗin. Ya ɗoke ta falyumiɗu ma kana biha min azan, ya shafe dukkan abin da yake tattare da ita, dukkan abin da ya liku da ita wannan loma tashi min azan na datti. Idan ƙura ce, ko ƙasa ce, ko waɗansu tsakwaikwai ne, ko waɗansu hakikiwa ne ya goge, wal ya akulaha kuma sai ya cinye kayan shi. wala ya da halin shaitan wanda Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kadda ya bar wannan wato wannan loma ɗin da ta faɗi ƙas ya ƙyale ta saboda shaidan ya ɗoke ta wala ya musahaya da hubil mindil ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce sannan kuma kada ɗayanku ya kuskura ya wanke hannunsa ya goge hannunsa bilmindil wato da munshuwar hatta yal'aqa asabi'ahu har sai ya suɗe ya tsotsin shi sannan kuma a kawo mai ruwa ya wanke sannan kuma ya goge shi da mindil din fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi albaraka manzo ya ce haƙiƙa shi wanda ya ci abinci bai sani ba fi ayyi ta'amihi albaraka a cikin wani abincinsa ne albarka take shin a cikin abincin da yake jikin yatsotsin nashi ko kuma cikin abincin da yake cikin tire ɗin ko kuma cikin abincin da ya gama cinsa. Wa fi riwayatin lahu a cikin wata ruwaya ta al'imamu Muslim, manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Inna shaitana ya haduru a hadakun inda kulli shay'in min sha'ani, haƙiƙa shaiɗani yana halartowa kowane ɗayanku a wajen kowane abu daga cikin abubuwansa daga cikin al'amuran shi baki ɗaya a wajen komai daga cikin al'amuran shi hatta ya hadurahu inda ɗa'amihi hadde shi ɗan yana halartowa kowane ɗaya daga cikinku a wajen cin abincinsa fa'iza saƙaɓat min a hadikumul luƙuma ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce idan dai loma ta faɗi daga hannun ɗayanku idan yana cin abinci falyumiɗ ma kana biha min azan ya goge abin da yake tattare da ita na wannan datti ɗin da take rataye da shi bayan ta faɗi ƙas idan ya ɗako ta falya a kulaha sai ya saka kayan shi cikin baki ya cinye ta wala ya da halin shaiɗan kada ya bar wannan loma ɗin da ta faɗi ƙas ya kyale ta saboda shaidan idan hali yana ganin cewa tana da kwai dauda ba zai iya doka ya ci ta ba to ya tattara ya ajiye ta ya kai wa dabbobi su ci amma kada ya bari saboda shaidani ya ci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake cikin musnad na al-Imam Ahmad hadisin Abu Huraira Allah ta'ala ya kare yadda da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce innal mu'mina la yumdi shayatinahu kama yumdi ahadukum ba'irahu fi safari wato hakika mumini yana ramar da shedaninsa kamar yanda ɗayanku yake ramar da abin hawansa a cikin halin bulaguro idan yana bulaguro wato duk lokacin da bawa zai ci abinci idan ya zamanto yayi bismillah to ya yi attahassun daga shaidani ba za su ci abincin wannan tare da shaidani ba sannan kuma idan wata loma ta fada kas ya ɗauke ta ya goge ta ya cinye kayan shi ya hana mai saura wanda zai ci sannan kuma idan ya gama cin abinci ya suɗe yatsotsin shi ya suɗe wannan tiran da ya ci abinci ya hana wa shaidan ya ci komai a tattare da shi sai shaidan kin ya tashi yana jin yunwa haka idan abincin rana ya zo shi idan ya yi haka nan shaidan zai wuni yana jin yunwa haka idan abincin dare zo shi idan ya haka nan shaidan zai kwana yana jin yunwa zai zama to shaidan kinsa kullum yana ƙara rauni saboda yana ramewa babu waɗansu katabus da zai dinga yi to haka nan idan zai shiga gida idan ya karanta addu'o'i waɗanda ake karanta a lokacin da za a shiga gida ya yi sallama to shaidan zai ce wa waɗanda suke tare da shi la asha alakum wala mabita lakum idan ya shiga gidansa ya ci abincin dare lokacin da zai ce bismillah shaidan zai ce la mabita wala asha alakum yau ku je ku nemi gurin kwana ku je ku nemi abinci ba abinci a gidan wannan tattare da kuna ku kenan na'am العاشر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بموعظة فقال يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ألا وإن أول الخلائق يحسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي ويؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم متفق عليه غرلا أي غير مختونين al'ashir hadithi na goma a cikin wannan babe an ibn Abbas radiyallahu anhuma an amso wannan hadithin daga Abdullahi dan Abbas yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi shi da mahaifinsa Abbas ibn Abdul Muttalib Abdullahi dan Abbas ya ce qama fina Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bi mau'iza ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wata rana ya tashi a cikinmu ya tsaya da galgadi wanda yake mai gamsarwa ya yi mana wa'azi wa'azi wanda yake mai ratsa jiki a cikin wannan wa'azin nashi faƙal ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce da mu ya ayyuhan nas innakum mahashuruna ila Allah ta'ala hufatan uratan ghurlan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Ya ku mutane, innakum mahashuruna ilallahi ta'ala haƙiƙa ku, za a tattaro ku bayan an tashe ku daga cikin kaburburanku za a tattaro ku zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala hufatan wato kuna jajayen kafafu kafa ja za ku tafi ba takalma a kafafunku uratan kuna tsiraitattu ba tufafi a jikinku wurlan kuna loba ba ku da sallatu ba mai sallatu ɗaya ma a cikinku to za a tashe ku a tattara ku zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala ku je ku tsaya a can kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin alkur'ani wa yawmun sayyirul jibala wa taral arda barizatan wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada wato ranar da zamu tafiyar da duwatsu ga baki daya ƙasa ta zamanto empty ba komai ba tudu ba gangare a cikin ta fa yadruha qa'an safsafan la tara fiha iwajan wala amta wa hasharnahum zamu tattara jama'a ga baki ɗayan su falam nughadir minhum ahada ba za mu bar ɗaya daga cikin su ba ba tare da ya halarto wannan wato matattara ba hufatan kafa ja ba takalma a jikin wato ba takalma a jikin kafafunku sannan kuma ƙuratan ga ku tsiraitattu ba mai tufafi a jikin shi zindir gurlan loba ba wanda yake da kwai sallatu kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ce wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون sannan kuma can Allah ya ce laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marra bal za'amtum allan naj'ala lakum maw'ida uratan hurlan wato nana Aisha radiyallahu anha kamar yanda yake cikin sahihain Nana Aisha da ta ji ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa haka ta ce, Nana Aisha ta ce, Ya Rasulallahi, an nisa an rijalu wan nisa'u yanzuru ba'duhum ila ba'din. Ya Rasulallah yanzu maza da mata a ce za a tafi wannan taron kowa yana tsiraitacce kowa zindir maza da mata shashensu yana kallon al'aurar sashe. manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya Aisha al'amru ashaddu min an yuhimmahum zaki. yake Aisha lamarin wato lamarin tashin alkiyama musibar shi ta fi girman a ce wannan ya dame su kallon al'aurar wani ya dame su idan aka ce wani yana kallon al'aurar wani al'amurin bai zafi ba idan al'amari ya yi zafi wato mutum ba zai gane ba wanda yake hagum ɗinsa ko wanda yake damarsa namiji ne ko bayyace ne babba ne ko ƙarami ne mutum ne ko aljanne bayan da za a iya gane dabba ne ko ba dabba ba ce Allah ya ce, Kama ba da'ana awwala khalqin nu'iduhu, wato, kamar yadda muka fari awwala khalqin farkon halitta nu'iduhu, to haka nan muke mayar da shi, wato, kamar yadda muka halitta ‘yan Adam gabaki ɗayansu daga babu, to haka nan za mu mayar da su. Wato, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Walaisa bi awwalil khalqi ahwana alayya min i'adatihi, kamar yadda hadithin min i'adatihim. kamar yadda yake cikin hadisin Bukhari hadisin Abu Huraira wa adana alaina inna kunna fa'ilin ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wannan yauni ne muka dora wa kanmu alƙawali ne muka dora wa kanmu cewa za mu halitta kowa kamar yadda kama bada'akum ta'uduna fariqan hada wa fariqan haqqa alaihim ad-dalala inna kunna fa'ilin haƙiƙa mu mun kasance masu aiwatar da abin da muka yi niyya za mu aiwatar ba wanda zai hana mu kuma muna aikata abin da muke so ne wallahu ya hukumu la mu'aqiba li hukmi ala manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ku saurara ku ji wa inna awwalal khala'iqi yuksa yawmal qiyamati ibrahimu sallallahu alaihi wa sallam wato haƙiƙa farkon talikai wanda za a tufayatar da shi ranar tashin alƙiyama shine annabi ibrahim jakadan allah khalilur rahman wato wanda daga cikin ulul azumi minar rusuli shine na biyu bayan ka cire ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda za ka shigo da shi cikin ulul azumi shine annabi ibrahim alaihi salatu wassalam kamar yadda Allah ta'ala ya haɗa su a guri ɗaya a cikin aya ta cikin suratul ahzab wa idza akhadna minan nabiyyina mithaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryam annabawa na Allah subhanahu wa ta'ala daga cikinsu akwai manzannai kuma akwai ulul azumi ulul azumi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama shine afdaluhum sai kuma annabi ibrahim alaihi salatu wa salam yake biye bayan shi sai kuma annabi musa alaihi salatu wa salam to sai kuma malamai suka yi sabani kan annabi nuhu da annabi isa alaihi salatu wa salam wanne ya fi daraja wanne ya fi daga cikin ulul azumi su biyu nan wanne ya fi wani akwai saɓani na malamai manzo Allah ce to haƙiƙa farkon talikai wanda za a fara tufayatarwa ranar tashin alƙiyama shine annabi Ibrahim sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ce ala ku saurara ku ji wa innahu sayuja'u bi rijalin min ummati fayu'khadhu bihim dhata shimal haƙiƙa yadda lamarin yake sayuja'u bi rijalin da sannu za a zo da waɗansu mutane daga cikin al'ummata, fayu'akhadhu bihim zata shimali a yi ɓangaren hagu da su, a yi wajen wuta da su, kamar yadda wata ruwaya ta nuna. Faƙul, ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Idan na ga an yi ɓangaren hagu da su za a tafi wajen wuta da su, ni kuma sai in dinga cewa ya rabbi ashabi, ya Ubangiji waɗannan ai jama'ata ne. ya rabbi ashabi ya ubangiji waɗannan jama'ata ne fayuqalu innaka la tadri ma ahdathu ba'dak za a ce haƙiƙa kai ya rasulallahi baka san abin da su waɗannan mutane ba suka kirkira na fitintunu wanda suka shigar da shi cikin addini bayan ka rabu da su bayan ka bar su ka koma ga Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace faqulu kama qala al-abdu salih wato ni kuma zan faɗa kamar yadda bawan Allah na gari annabi Isa ɗanna na Maryam alaihim salatu wassalamu ya faɗa ya ce ya Ubangiji wa kuntu alaihim shahidan na kasance mai la'akari mai hana su mai sa su mai hana su mai kwabar su ma dumtu fihim matukar lokaci ina cikinsu muddata dawami fihim matukar kasancewa ta a cikinsu falamma tawaffaitani yayin da ka karɓe ni kai sama da ni kunta antar raqiba alaihim ya ubangiji kai ne mai la'akari kai ne mai sanya ido a kansu wa anta ala kulli shay'in shahid kai ne mai tsinkaye akan dukkan komai la takhfa alayka khafiyatun ba wani abu wanda yake mai buya wanda zai iya buya a gare ka la yakhfa alayka shay'un fil ardi wala fis sama ba wani abu da zai buya a gare ka a ƙasa ko a sama in tu'azzibhum fa innahum ibaduk ya ubangiji su waɗannan mutanen nawa idan ka azabtar da su to su bayinka ne kuma sun cancanci ka azabtar da su din ne ka azabtar da su saboda Allah subhanahu wata'ala yanda yake tausayin bayin shi ya fi sama da yanda mahaifiya take tausayin ɗanta wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim ya ubangiji idan ka gafarta musu haƙiƙa ubangiji kai ne al-aziz alhakim kai ne mabuwayin sarki wanda babu abin da ke gagararka sannan kuma kai ne alhakim gwani mai kyan hikima alhakim shine allazi la yadau shay'an illa fi mahallihi la'iq bihi wanda baya dora komai face dai a gurin da ya dace da shi fa yuqalu li ma'iki alaihi salatu wassalam yace sai a ce da ni innahum haƙiƙa su waɗannan jama'ar takawa waɗannan mutane da kake gani an yi ɓangaren hagum da su an tafi wajen wuta da su lam ya zalu murtaddin wato ba su gushe ba suna masu warwarewa abin da kai kai alkawali da su abin da suka yi imani da shi tare da kai bangaren abin da ya shafi imaninsu da kuma ayyukansu to ba su gushe ba suna masu yin ridda ala aqabihim akan dindiniyoyinsu منذ فارقتهم duk lokacin da ka rabu da su duk lokacin da ka rabu da su wato suka kwabe daga wannan abin da ka bar su akai suka canza wata akala wannan hadisi muttafaqun alaihi wato bukhari da muslim suka fitar da shi gurlan abin da ake nufi da gurlan da yace hufatan uratan gurlan ay ghayra makhtunina ba mai sallatu a cikin ku kowa zai zo shi loba saboda dama kowa yanda aka haife shi an haife shi kafafun shi ba takalma an haife shi ba tufafi a jikinsa an haife shi ba ya da sallatu to haka kowa da kowa zai koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala idan aka halitta mu a karo na biyu na'am hadi ashara عن أبي سعيد عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخطف وقال إنه لا يقتل الصيد ولا ينكو العدو وإنه يفقو العين ويكسر السن متفق عليه وفي رواية أن قريبا لابن مغفل خذ- خذف فنهاه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال إنها لا تسيد لا تسيد صيدا ثم عاد فقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم عد- ثم عدت تخذف لا أكلمك أبدا
alhadi ashara hadisi na goma sha ɗaya a cikin wannan babe an abi sa'idin an amso wannan hadisi daga baban sa'id shine abdullahi ibn mughaffal abdullahi dan mughaffal Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi abdullahi ibn mughaffal ibn adi ibn Thalaba, ibn thu'aib al-muzani al-basri Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi Abdullahi ibn Mughaffal ya ce na ha Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallama anil khadf ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam ya yi hani game da abin da ya shafi ɓale, abin da ake nufi da alkhadfu shine ramyul hasa bisababati wal ibham wato shine mutum ya yi jifa da tsakuwa da manuniyar yatsa da babbar yatsa ya haɗa su bi an ha ala ahadihima ya ɗora wannan tsakuwar akan ɗaya daga cikin waɗannan yatsotsin nashi guda biyu wa yarmiha bil akhar wato sai ya cillata da ɗaya wannan shine abin da ake nufi wa qal ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wato ya faɗa yana bayani dangane da sababin da yasa yayi hani akan abin da ya shafi jifa da tsakuwa bale manzo Allah ya ce innahu la yaqtulu sayda haƙiƙa wannan ɓala da za ku yi la ya ƙatulus sait ba ya kashewa naman farauta an gane ku ina wata zafuwa ta jini ko wannan kawo ko gawai yau abin da yake nufi shi ne haka sai a ɓala ɗin nan Mm, to wannan shine alƙadar ɗin da yake nufi وقال ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce innahu la yaqtulu said wato haƙiƙa wannan ɓale da za ku yi la yaqtulu saida baya kashewa naman farauta wannan idan ka ɗoga ka halba ɗin nan ba zai iya kashe naman farauta ba wala yanka'ul aduwa sannan kuma ba zai afkarwa abokin adawa ba da musiba wanda za ta iya bayar da shi zuwa ta kashe shi wannan balan da za ku yi ba zai kashe abokin adawa ba wa innahu yafqa'ul aina wa yaksiru sinna wato haƙiƙa wannan bale yana tsiyayewa ruwan ido yana ƙwanƙwalewa ido idan aka halba ya zamanto ya dace da daidai idan musulmi to idan ya fada zai ya tsiyaye mai ruwan ido ya zamanto ya sa shi ya makabci wa ya kasiru sinna kuma yana karya haƙori idan ya zamanto ya seci kan haƙorin na ɗan adam ya same shi to zai iya karya shi wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka fitar da shi wa fi riwayatin a cikin wata riwaya anna qariban libin mughaffalin khadafa wato haƙiƙa wani makusancin abdullahi dan mughaffal ya yi ɓale fanahahu abdullahi ibn mughaffal sai ya hana shi ya ce wani wannan abin da kake bai dace ba kadda ka yi wa ƙwala inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama na ha'anil khazif sai abdullahi ibn mughaffal ya gaya mai dalilin da yasa ya hana shi ya ce haƙiƙa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya yi hani game da abin da ya shafi yin wannan ɓalaɗin wa ƙwala inna halata silu saida ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce haƙiƙa wannan ɓalan ba ta kashewa naman farauta ka haka ma la yasluhu minha maslahatun fil harb kamar yadda kuma ba a yin ba a kashewa abokin adawa da ita sun ma'ada sannan wannan makusanci na abdullahi ibn mughaffal ya koma ya ci gaba da yin balan shi bayan abdullahi ibn mughaffal ya faɗa mai haka ɗin ya ji haka daga bakin abdullahi ibn mughaffal kuma ya koma ya ci gaba da balan shi faqal sai abdullahi ibn mughaffal ya ce da shi uhaddithuka anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama naha anhu thumma udda takhdhif takhdhif ce ina maka bayani cewa haƙiƙa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi hani game da yin ɓale sannan kuma ka koma ka ci gaba da yin ɓalanka ka saba wa sunna ta ma'aiki alaihi salatu wa salam ya ce muka abadan ba zan sake yi maka magana ba har abada matuƙar dai wato za ka dinga saba wa sunna ga inda sunna ta yi kai ka yi nan ita ta yi can to ba zan ƙara yi maka magana ba har abada to al'imamun nawawi ya ce fihi hijiranu ahalil bida'i wal fusuqi wa munabidis sunnati ma'al ilm wato cikin wannan hadisi din na abu sa'id Abdullahi ibn Mughaffal da ya ce wa wannan mutumin makwabcinsa makusancinsa la ukallimuka abadan saboda ya saba wa sunna a cikin shi akwai halaccin kaurace wa ma'abucin bid'a dukkan wanda ya zo shi da waɗansu abubuwa waɗanda suke kirkirarru sababbin abubuwa wanda ba ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya shar'anta su ba ba Allah subhanahu wa ta'ala ba ya ce a yi kawai shine ya kirkiro kayansa to akwai halittin ƙaurace mishi da kuma ƙaurace wa alfusuk ma'abuta fasikanci lalatattun mutane mutum ya ƙaurace musu kada ya dinga zama da su kada ya dinga hira da su kar su zamanto abu abakan cin abincinsa abakan shan abin shansa abakan zaman shi a abakan zaman shi a fada wa munabizi sunnati da kuma waɗanda suke wato masu watsi da sunna bayan ta bayyana a gare su su yi watsi da ita su ƙi yin aiki da ita wa innahu yajuzu hijranuhu da'iman al-imamu nawawi yace ya halitta a ƙauracewa mutumin da ya zamanto mai irin wannan hali a kowace rana ya zamanto an ƙaurace mishi ba wai tsawon kwana uku kaɗai ba ya halitta har shekara guda a ƙaurace mishi har ya dawo daga rakil abin da yake kai din na saba wa sunna والنهي عن الهجران فوق ثلاثة أيام إنما هو في من هجر lihazi nafsihi wa ma'ayishid duniya hani da aka yi game da kauracewa mutum sama da kwana uku kada a ƙara akan kwana uku sani dai kadai cikin wanda ya kaurace wa dan uwan shi ne saboda wani rabo na kanshi da kuma abin da ya shafi lamarin duniya amma ahlul bid'i wa nahwihim amma ma'abuta bid'a wa nahwuhum da makamantansu fa hijranuhum da'imun kaurace musu madawwamiya ce wa hadha alhadithu mimma yu'ayyiduhu ma'ana za'irin lahu ka hadisi ka'ab ibn malik kama hadisin ka'ab ibn malik wanda ya gabata a farko hadisin shi wanda yake mai tsawo can a wajen farkon riyadus salihina babu tawbaci ina ga ya kawo shi na'am
وعن آدس بن ربيعة قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر يعني الأسود ويقول إني لأقبلك وأعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك متفق عليه
الثاني عشر حديثي نقوم شابيو أتكن ونن بابي واندشيني كما حديثي نكرشي عن عابس بن ربيعة وانا حديثي أن أمسوشي دقى عابس در ربيعة النخعي الكوفي ثقة مخضرم من كبار التابعين الله تعالى يجيك أنسى الرحمة عابس ابن ربيعة يتي رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر na ga Umar ɗan Khattab Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi, na biyu daga cikin khalifofi na ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam, yuqabbilu alhajara yana tsotsar yana sumbatal alhajar ya'ani aswad abin da yake nufi da alhajar yana nufin alhajar aswad ya je shi ya ɗora bakinsa a kan shi ya tsotse shi, wa ya ƙulu Umar ɗan Khattab radiyallahu anhu ya ce, Inni uƙabbiluka ko? Inni uƙabbiluka. inni la uqabbiluka haƙiƙa ni lalle ina sumbatar ka wa a'lamu annaka hajarun ma tanfa'u wa la tadurru kuma lalle ina da cikakkiyar masaniya cewa haƙiƙa kai dutsi ne wanda baka amfani sannan kuma baka cutarwa wato na san cewa kai dutsi ne wanda idan ba a tsotse ka ba ba a sumbace ka ba ba za ka cutar da wanda bai tsotse ka ba bai sumbace ka ba sannan kuma na san ba za ka jayo amfani ba ga waɗanda su tsotse ka ga waɗanda suka tsotse ka to ya zo shi a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace yu'ta yawmul qiyamati bil hajar al aswadi wa lahu lisanun zaliqun yashhadu liman istalamahu bit tauhid sai dai hadisi ne wanda yake da kwai rauni yace annaka hajarul ma tanfa'u haƙiƙa kai dutsi ne wanda baka amfanarwa wala tadurru baka cutarwa to Umar dan Khattab radiyallahu anhu ya faɗa haka saboda waɗansu daga cikin sababbin shiga musulunci wanda busu dade ba da barin kafirci busu dade ba da barin bauta wa gumaka da duwatsu da sauransu kada su kudurce a cikin zuciyarsu gashi a musulunci ma ga wani dutse wanda ake zuwa a tsotse shi duk wanda ya tafi ibada ta hajji ko ta umara sai ya tsotse shi su yi tunanin cewa wanda bai tsotse shi ba zai iya afkar mai da cuta ya haukata shi ko wani abu makamancin haka shi yasa umar ya ce dina san kai dutse ne wanda baka amfanarwa kuma baka cutarwa alhajarul aswar kamar da manzo sallama ya ce wannan dutse ne wanda aka dako shi daga cikin aljanna lahuwa ashaddu bayadan min al-labani fasawwadatu khataya bani adam lokacin da aka fitar da shi da aka fuddo shi daga cikin aljanna fari ne kal yafi madara fari amma kuma kusakuran ƴaƴan annabi adam alaihi salatu wassalam sune suka sa ya koma baki walaula anni a'lamu walaula anni ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama yuqabbiluka yace ba dan ni na ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ba yana tsotsar ka ba ma qabbaltuka ni da bin tsotse ka ba wato cikin wannan magana ta Umar dan Khattab Allah ta'ala ya kare yadda da shi wato akwai at-taslimu lish-shari'i fi umuriddin wato me kauya ga ubangiji subhanahu wa ta'ala cikin al'amurra na addini ga baki daya wa husnul ittiba'i fi ma lam yukshaf an ma'anihi da kuma kyakkyawan yin biyayya cikin dukkan abin da ba a gano ma'anoninsa ba abin da ba a yaye mana ma'anoninsa ba wahiya qa'idatun azimatun fi ittiba'in nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama fi ma yaf'aluhu to wannan ƙa'ida ce wanda take mai girma cikin bin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin dukkan abin da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yake aikata shi malam ya ce walau lamna alamil hikimata fihi ko da ba mu san hikimar da ta sabi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata wannan aikin ko yake aikata wannan aiki wa fihi ma waqa li ba'd juhali min anna fil hajari khasiyatan tarji'u ila zatihi sannan kuma a cikin wannan hadisi din wannan magana ta Umar dan Khattab da yace inni la a'lamu annaka hajarun ma tadurru wa la tanfa' wato akwai tunkuɗewa abin da yake afkuwa ga shashe daga cikin jahilai na cewa alhajarul aswad akwai wani abu wanda yake keɓance da shi a zatin shi wa fihi bayanu sunan bil qawli wal fi'li wa anna al imama idha khashiya ala ahadin min fi'lihi fasada atiqadin an yubadira ila bayanil amr wato a cikin wannan kuma akwai bayani game da abin da ya shafi sunnoni ayi bayanin su da baki sannan kuma ayi bayanin su a aikace haƙiƙa shugaba na musulmai shugaba na musulmai idan ya ji tsoron wani abu ga wato ga cikin ɗaya daga cikin wato talakawan shi idan ya ji tsoron ɗaya daga cikin talakawan shi zai iya ƙudurcewa wani abu wanda bai dace ba so ya zama to wajibi a wannan shi akan wannan shugaba ya yi bayanin wato abin da zai gusar da wannan mummunar fahimta ɗin ya dawo da shi kan daidai wannan hadisi muttafaqun alaihi al-imam al-bukhari da al'imamu muslim suka fitar da shi wa bi hadar kadar kifaya subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah